eh, kuma ɗaya musulmi ya mal- ya mallaki duniya shine Sulaiman annabi Sulaiman alaihi salam to shi wannan marudu yana cikin da suka mallaki duniya a zamanin shine sarki zamanin annabi Ibrahim sai mawarki ya ga wata kharajat min ba'd duri eh, ya ga wuta wata irin wuta ta hito daga cikin wa'ansu daji ta zo ta ƙona masarautar shi fasa'alar munajjimina sai tambayi masana ilimin tauraru wanda suka san mawarki an haji ru'ya me fasara wannan mawarkin qalu law sai suka ce masa inna mauludan yuladu min ha'ula'in nas za wani abin aiwa za a aihe shi daga wayancan mutanen yakunu sababan li zahabi mulkika wanda zai kasance shine dalilin tahiya tahiyar da mulkinka fa qala sai ce idan la yazhabu nazar la yazhabu mulki abada yace in haka ne yake na mulki na ba zai kai ba har abada mulki na ba zai kai ba ya ba sai an bar su ba suna yi mutum fa azala rijala fa azala rijala kina anin nisa ya kawartar da ma- maza daga mata ma- ma- maza ku kuma tan mata ku kuma nan wa mana amin an yi atiya rajulun imratuhu ya hana mutun ya je ya yi wajen matar shi fasarar rajulu la yara imratahu illa fi ayyamil haidi sai kasance mutum ba shi bai ga ba ganin matar shi sai lokacin da take kwanukan haira to ya to kuma akwai haira kenan biki ba ba ta da ciki kanu yake ne bunan nisa fi zamanin haid sun kasance suna kauracewa mata a cikin zamanin haira a su kullu man man hadat imratuhu azina lahu fi dukhuli alaiha yanzu kawai sai kasance duk wanda matar shi ta haira to sai a mai izini je ka je ka je ka ganta فوافق أن عرضت حاجة لنمرود sai ya dace wata bukata ta bujiro wa shi wannan sarki na marudu wa arsala walida ibrahim sai ya aika mahaifin annabi ibrahim wa kana waziran lahu shi ko ya kasance wani wazirin shi ne shi ne yana cikin mataimakan shi ministrorin shi Ah, an ya zaba ila baladi ya tafi gari wa ya kadi lahu hajatahu ya biya mai bukatarsa wa iyahu an ya quruba min min imraati amma ha yace kashe dinka na tsawatar da yadda kakka saki ka kusanci matarka qala lahu ana arafu ala murjika min- minka sai yace mai kasa abin ka na waziri na mataimake ce to ai ni na- ni ne mafi tsananin kuɗayi akan mulkin ka da kai kanka na hika na hika san ma kan mulkin kai barka la aqrabu mina abadan bazan kusance ta ba har abada falamma da kallon ƙaryata da ya shigo alƙarya wa qada hajatu ya biya buƙata wa qada hajatul maliki ya biya buƙatan nan ta sarki da kala alan almar'ati sai ya shiga wajen matar shi fa zayyana hallahu fi ainihi Allah ko sai kawata ta a idanun shi falam yamlik nafsahu bai samu ya mallaki kansa ba hatta wa ka alaiha sai da abkan mata fa hamalat bi ibrahim sai da shi take annabi ibrahim falamma hamalat bi ibrahima da ta dauki cikin annabi ibrahim aka fallahu alhamla Allah da kanshi sai ya boye cikin kullama kabura alhamlu sagura albatnu ko da lokaci cikin nashi ya girma ya girma ya ƙara girma ko da lokaci ciki ya girma sai cikin ta shi ko ya zama karami cikin ga wato abin cikin yana girma shi ko cikin ta yana zama karami a a kabura saboda batun lam yazhar alaiha amaratul hamadi duk wasu alamomi na ciki ba su bayyana gare ta ba irin wani laulayi dina hatta ana waqtu nifasiha har sai da lokacin naƙudan ta yazo fa farrat ila fa ila ila falat sai ta yi- ta gudu ta tai daji fa dakalat magharatan sai ta shiga wani kogi wani kogo kogo kanat aynan gharat shi ainihin wannan kogon wani idaniyar ruwa ne wanda ruwan suka suka shanye ruwan suka tafi shi kenan babu ruwa sai zama sai sai kogon a dama ko kogon na cikin nan daga dusi daga dusi ruwa suke yake yake bada to wannan ruwan ya ya ya ya shanye babu ruwa a kanat aynan gharat fa wada fa wada'atu sai ta sai ta aje shi a nan wurin shi ya a cikin wannan kogon fa idza huwa ibrahim sai gashi ya zama shine shine annabi ibrahim wa satarat thumma al-ghara sai ta bi bi hajarin ta rihi koha kogon wannan da wani dutse wa raja'at ila al-qaryati ta koma katan al-qarya ta koma gari wa tahurat filhini kai take tsari na Allah wato hifza min Allah ta'ala tabaraka ta'ala sai ta tsarkaka a take saboda tsari tsari na Allah tabaraka ta'ala abinda jini yake jan mata wanda ba hakwana sattu to ita kawai take shikenan sarki ya kawai ta ta tsarkaka ba zan san jini fasarar ta taraddadu ila ilayhi sai ta kasance tana kai kawo tana zuwa tana dawowa zuwa gare shi fatajiduhu sai ta same shi yaradu min asabihi ma'an min hadha al-isbi'i labanan min hadha asalan min hadha dunan min hadha tabaran min hadha sai ta same shi ga yatsun shi guda biyar kawai nan ya sha irono a wannan yatsan ya sha maruwa a wannan yatsan ya sha m- madara a wannan yatsan ya sha zumuwa a wannan yatsan ya sha abin da yake mai kaman mai a wannan yatsan ya ci dabino ya- ya- ta- tamara min haza wata wata wata yatsa wani in ya- in ya- in ya kama ta kamar dabino ce shi wa yambutu fi shari kama yambutu waladu fi sana yana girma a sheka a wata daya kamar yanda wata ya kamar yanda da yake girma a shekara guda ba shi abin da sa ta aka ce ya ya ma ba shi magana dan- yana dan wata goma sha shida yawa a lokacin nan da sai aka yi dan shekara sha shida kenan wa ma da sittata eh, ashara sharan bayan shi- wata goma sha shida sara shaban kauyen kawai sai ya zama matashi mai ƙarfi a tatu ummuhu ma'aifiyar shi sai ta zo lamma nazara ilaiha ibrahim qala ya ummi da ya duba zuwa gare sai ce ya ke mahaifiyata man rabbi waye ubangijina qalat rabbuka ana sai ce ubangijinka ni ne ubangijinka qala wa man rabbuki anti yace to ke ko waye ubangijinki qalat rabbi abuka yace ubangijina shine babanka qala wa man rabbi abi sai su ce to waye ubangijin babana qala ta namarudu sai su ce sarki namarudu qala wa man rabbu namarudu sai su ce sai ce mata to waye ubangijin namarudu a wannan magana ta yi karinta farrat sai ta gudu wajati ila zawjiha sai ta zo wajen ba- wajen mijin nata aka farato da kabara ta bashi labarin da yake faruwa qalat lahu sai ta ce innal mawlid allazi kana yakha- yukhafu minhu huwa waladi kaga wannan abin aiwa wanda ake tsoron shi kawai dana ne haza waɗana ne wannan ta'al hata ta sama min zo har ka je kai kanka ka je da kunnan ka ta to ka zo ka je ka je da gare shi fa ta azar ila ibrahim sai azar inda ya zo wajen Ibra- wajen ibrahim qala lahu sai ce masa ya abi marrabi ya kai babana waye ubangiji na qala rabbuka ummuka sai ce ubangijinka shine mahaifiyarka qala wa marrabi ummi yace yace waye waye ubangijin mahaifiyata qala ana sai ce ni ne qala wa man rabbuka anta yace kai ko waye ubangijinka qala namrud sai ce namrud sai ce wa man rabbu namrud shi ko namrud waye ubangijin shi la daba shi abin ya magana ta yi karin shi ko sai ya tartsa mai mari ya mare shi fa za ba anu fa za ba anu kawai sai ta ya bar shi fasara yanzuru shi shi ma ubai abin ya karin shi ya bar shi kawai ya mare shi ta shi da yanzu ba ba hujja fasara yanzuru yuhibbu an ya'rifa rabbahu sai annabi ibrahim yanzu yake duba yana so ya san ubangijin shi falamma janna alayhi lailu da dare ya ruho masa aka rajuhu min al-magharati sai aka hiddo shi daga cikin wannan kogon haza awwalu ru'yatihi lis-sama wannan shine farkon ganin shi na ya ga sama wannan karin ra'a kaukaban sai ya ga wani tarmamuwa hina zai zahara shine wanda ake mata zahara wanda ta zahara in kaga in kaga ne in kaga wata kaga zahara ko eh zahara wannan wanda tarmamuwa wanda ake ganta ga wata ga ta sai ya ga wannan tarmamuwa qala liqaumihi sai ce mutanansa wa kanu najamina suka su suma irin masu bauta ma eh, tauraru ne qala haza rabbi sai ce a wannan shine ubangiji na falama afala da tauraro tauraro da ya bata ya fadi qala la uhibbu lafidin yace kaya ni goban sa masu haduwa a a- Allah uhibbu lafidin ana attakhidhahum arbabam ni ba na san masu haduwa in rike su sune ababan gi- ababan giji na wato uwan giji na wanda zan bauta mai da rabb domin shi ubangiji la yuzu alaihi taghir canzawa bai bai kamace shi ba ga halitta ba ce ubangiji ne kuma yana ta canzawa kai falamma da alkamara bazigin da ya ga wata yana mai dalian yana mai bullawa qala hadha rabbi sai ce wannan shine ubangiji na falamma afala shi ma da ya wadi qala qala in lam yahdini rabbi sai ce in wa har ubangiji na bai shirye da ni ba la akuna na min alqawmi dallin a sannan lalle zan- zan kasance daga cikin mutane wanda suke batattu falamma ra'a shamsa bazigatan da ya ga rana ita ma tana mai bullawa wa fil gadi gobe goben shi wannan kana an shi ne dare na farko da ya to ga waje to gobe rashamsa sai ya ga rana kuma awwal ru'yati laha farkon garin shi da yayin rana qala hadha rabbi ita wannan shine ubangiji na hadha akbar wannan shine mafi girma akbar min al-kawkabi wal qamar wannan shine mafi girma da taurare shine mafi girma daga wata falamma afalat gharabat ita ma rana ta- rana da ta zo ta fadi qala ya qaumi inni bari mimma tushrikun sai ce kai mutane na ni ho wallahi na kubuta daga abin da kuke ban kuke hada bautan shi da da Allah na kubuta na barranta ba ni ba shi daga abin da kuke hada bautan shi billahi da Allah miyan asnam miyan da gumaka wal ajram al muhdatha da kuma jukunkuna wanda suke farari abin da ke jiki ne farari kamar su taurare da watar sunsu inni wajhatu wajhiya lil ladzi fatara samawati wal ard wal ard hanifa ni na huskantar da huskata zuwa wanda yake rikir sammai da kasai hanifa ina mai barin da abin da ba shi ba wa ma ana minal mushrikina ni ba ni cikin masu yin shirka masu hada bautar shi da wani abu wa kazalika kamar wannan ne kama a rainahu idlala abi kamar da muka nuna mishi batan babansa nuri ibrahim malakutar samawati wal ard muke nunawa annabi ibrahim hadaddan mulki na sammai da kasai wa yakuna miyar muqinin kuma dan ya kasance cikin masu sukankancewa ibrahim shi annabi ibrahim qutubut tauhid shi ne ake mai qutubun tauhid qutubi shine abinda duk komi ta kanshi ake yi ma'ana shine tsakiyan abinda kowa yake ja shi shi shi na tsakiya wato shi na kira burfurkan a mota burfurkan ta ce duk tayoyi komi daga shi ne dai duk shi ne ginshiki abu kamar shi ne ginshiki to shi shi ne ginshiki na kadai ta Allah ko a abin da ake ja na ruwa shi ma akwai akwai kutubur raha da mashin mashin tana da shi ma wannan abu wanda ke tsakiya ƙarshen na tsakiya wanda shi ne ke juya da komi yawa in wajen rijiya da shi ma akwai wani wani iccen wanda shi ne shi ne ginshiki wanda shi ana ce kudubi kutubi shi wanda shi abin duk kowa ma ta ta gare shi yake kamar da daga kace da kowa da shi ta to shi annabi Ibrahim in ji Maulana Shehu Sallallahu Alaihi Wasallam Allah ta'ala yace qutubu tauhid shine kutubi na tauhidi ma zakarahu Allah tabaraka wa ta'ala illa wa barra'ahu min ash-shirki Allah bai taba ambatan shi ba a cikin Qur'ani sai kaji Allah ya kubutar da shi daga shirka dan Allah ya ambace shi sai ya kubutar da shi daga shirka ba lima ce wace saboda me da annahu qala hadha rabbi saboda ya ce wannan shine ubangiji na walau kana yaksu da annan najma rabbahu la kana hadha shirkan da ya ce wannan taurari da ya ce daga taurari su ce wannan shine ubangiji na da ya kasance yana nihin cewa taurari shine ubangijin shi to da wannan ya kasance ai shirka ce walakin lahu sai dai shi lamarin yadda yake lam yaqsidin najma ba yana nihin taurare bane kana fi zalikal waqti mustaghriqan fi tauhidi ya kasance a cikin wannan lokacin ya dirmiya a cikin ta Allah ne la yara ghayra Allah tabaraka taala baya ganin wani Allah tabaraka taala lamara an najma da ya ga taurare kala hazara bi sai ce wannan ubangiji ne qultu Maulana Shehu Sam yace zan yi ta'aliki na yace ni ko nace law kana yaqsidu najma la qala zalika ai inda da taurarin yake da ta za yi wancan shine ubangiji na shi ko sai ce la'annahu li'annahu ba'idun minhu domin shi taurarin ai ba kusa da shi yake ne sai yake shi amma wanda ke nesa baka ce ne haza yawa zalika za ta wala qala fi shamsi tilka inda kuma da kuma inda rana yana ne ita ce ubangiji da ta za yi waccan ita ma tilka zai ce ai rana ita a larabci ba mu'annafi ne mace ce mace ce ba kamar irin na horon shi ba shi da horon shi ayyale so ne kaga abin ga namiji to a larabci mace ce da ta da tilka amma ita ma da ya ganta falan ma shi ma sai falan ma a falat ala ilmi arzi wa kuma kuma bali falan ma ra'ashin su bazi ga tan kala hazarabi da ga rana ta tana mai kullawa ta yi hazarabi wannan haza yace eh bai ce tilka ba lianna hawansa ai da turka zai cewa saboda ita mace ce ai walakin fi kullil marrati qala haza sai dai cikin kowane shudi a lokacin taurare da wata da rana sai ake haza rabi wannan ubangiji na ne wannan ubangiji na ne rabbuhu aqrabu ilayhi min hadhihi al-ashya ubangijin shi shine mafi kusa da shi da duka wani abubuwan yaksudu rabbul haqiqi yana nihin ubangiji na haqiqa falihaza saboda wannan ne kullama zakarahu Allah qala wa ma kana minal mushrikin ko da shi Allah ya Allah tabaraka wa ta'ala ya ambace shi a cikin Qur'ani sai a ji Allah na cewa bai kasance daga cikin mushrikai ba faniya shi tauhidi ya kare ne a cikin kade ta Allah wa fana'ul anbiya'i la yamkusu tawilan shi ko fana'i na annabawa baya jimawa da tsawon lokaci kazalika muhammadiyuna hakan nan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza arada Allahu bi abdin an ya an yanta shi a bihi gairuhu in Allah ya so ga wani wato gabawa wani shi ya amfani da shi ya funihi wa yufkihi yufnihi wa yufkihi Allah sai ya karar da shi kuma ya wanzar da shi filhini a take ya yarji'u ila hissi sai koma zuwa jin shi fa yantafi'u minhu gairuhu sai wani shi ya amfani da shi Ibrahim kala ba za mutum bai tsaya in ya kare cikin fara'i in mutum ya tsaya cikin fara'i to ba ya za a amfano da shi to amma yana cikin fara'in kuma sai ya hada da da bakai sai zo cikin hissin shi qala haza rabbi annabi rabbi yace wannan shine ubangiji na inda bara alkaukaba yayin da ya ga taurare haza rabbi yace wannan shine ubangiji na indama alkabara yayin da ya ga wata haza rabbi yace wannan shine ubangiji na indama ra'ashamsa haka nan da ya ga rana to saha sai ya wartsake yace ya kaumi ya ku mutane na inni bari'u mimma tushrikuna ni na barranta ku fitacce nake daga abin da kuke hada bauta shi da Allah inni wajjatu wajhi allazi faqara samawati wal ardi hanifa na huskantar da huskata zuwa Allah wanda ya kayi sammai to zuwa wanda ya kayi sammai da kasai hanifa ina mai kaucewa ina mai kaucewa ina barin wanda ba shi ba wa ma ana mai mushriki ne kuma ni ba ni cikin mai mushrikai masu hada bauta Allah da wani abu wa kadhalika nuri ibrahim malakutu samawati wal ard hakan nan muke nuna wa annabi ibrahim daddan mulki na samai da kasai zakara annabi ibrahim arahu lahu malakutu samawati wal ard Allah ya nan idan ya ambata cewa ya ambata cewa annabi ibrahim an gwada masa malakutu sama malakutu samai da kasai wal malakutu abin da ake ni da malakutu ma kafiya abin da ya buya wal mulku shi ko mulki ma zahara abin da ya bayyana nan kaske akwai mulki sama malakutu ne a al-ghaibu wa shahada ana nin abin da ya faku da abin da ake gani shine al-mulku wal malakut haka ne ad-dunya wal akhirah duniya da lahira duniya ga ta lahiran ba a ganin ta al-hissu wal ma'ana abin da ake ji da abin da ba a ji al-hissu wal ma'ana az-zahir wal batin da abin da ke zahiri da abin da ke batini alhalku wal amru da halitta da lamari almulku wal malkutu da mulki da malkutu kenan kullu hazi asma'un mutaradifatun duka wa'annan sunaye ne masu dokan ma'anan juna shine mutaradifa sai fi sai ma synonym kalma daya kalma guda biyu amma ma'anan su guda mutaradifatun almulku ma zahara shi mulki abin da ya bayyana wal malakutu ma khafiya shi ko malakutu abin da ya buya ara Allah Ibrahim malakutu samawati wal ard Allah ya nuna ma annabi Ibrahim malakutun samai da kasai wa ara Muhammadan min ayatina amma ya nuna ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga ayoyin mu insha Allah abin da gura ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla linuriya min ayatina Allah tabaraka ta'ala ya ce tsarki ya tabbata ga ubangiji wanda ya tafiyar da bawansa ya tafiya da bawansa a cikin dare daga masallaci mai alhurma zuwa masallaci mafi nisa shine shine na Baitul Maqdis allazi barakna hawla wanda muka yi albarka daura da shi da duniya mai na ya tana dan mu nuna masa daga cikin ayoyin mu adkhala min at-tabi'idiyya a cikin nan wanda aka nuna ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an sa min ta nuna sashi ba duka ba min at-tawhidiyya kenan ta nuna sashi fi haƙi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin haƙi Annabi Muhammad sai da musu Allah ta muta gare shi wa Ibrahim malakutu samawati wal shi ko Annabi Ibrahim zaka ce malakutun samai da ƙasai wa laysa fihi min at-tawhidiyya cikin shi abin da kuna mai babu min wanda take nuna sashi a duka kenan aka nuna mai malakutun samawati wal wa hadha wannan la ya katari annabi Ibrahim a jalla makamin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan baya nuni cewa annabi Ibrahim ya yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam girman makami bal bari dai Ibrahim uriya malakutu samawati wal ard shi dai annabi Ibrahim an nuna mai malakutun samai da kasai ne wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam uriya ba'da ba'da al-ayati shi ko annabi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an nuna mai sashen ayoyi walakin aya walakin walakin ayatin ayu ayu shay'in walakin ayatu ayu shay'in sai dai da aka nuna mai daga cikin ayoyi wai ayoyin mine ne aka gwada mai alamomin mi laysat ayatu samawati wala ayatu al-ard a'a shi ba ayoyin sammai bane ko na kasai min ayatina Allah tabaraka ta'ala ce daga ayoyin mu ayatul lahi su ku ayoyin Allah tikal hadaratu a wannan kenan ita ce halar halara kenan laysat la ita hadara laysat la nihayatun ba ta da karshe fali haza saboda wannan ne la yumkinu lil abdi illa an yattali ala ba'din wa yabqa ba'd ba ta yiwa ga bawa sai dai ya isin kayi sashe nata ya bar sashi wa yabqa sashe sashen kuma ya wanzu ba ta yiwa yanzu ya ga ayoyin Allah baki daya Yawwa ba daban ne su wannan amma shi a wannan sammai kasai duk a nuna mai baki daya gani amma Allah to shi ba a iya kewaye shi da sani baki daya alhamdulillah abu kamar yadda ka ko wahaje ko kawu a wannan zabta shi to alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله 嗯。